نعم نعم نعم نعم نعم نعم مم. نعم مم. نعم مم. مم. نعم الله أكبر مم. يوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إرنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد آه يوم masu girma ina yi mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mun yi wa Allah madaukakin sarki godiya wanda ya ba mu iko muka hada wannan masallaci mai karin albarka domin mu gabatar da tafsirin alkurani mai girma kamar yadda aka saba muna yi wa Allah godiya sannan jama'ar musulmi mu sani ba yadda duniya take tafiya ba fa zama muka zo ba shi wa'azi guda biyu ne dama ma'aikin Allah ya sallallahu alaihi wasallam da shi to zan bar ku a wa'azi guda biyu idan ko rike su ba za ku wata ba har abada yace wa'azi biyu annadu wa samitu yace wa'azi mai magana da wa'azi mai turu yace anna dubu wabal qur'an wa'azi mai magana shine alqur'an ya ka an ce in ji Allah mu yi kaza in ji Allah ko mu bar kaza eh abubuwan da Allah yake ku ayi a ce in ji Allah ayi abun da Allah ba zo kuma a ce in ji Allah abai shine ma'anar musulunci islam kenan ka miƙa wa Allah wuya gaba da kaga wanda ya bada wuya kam ina ne ba zai bayar ba kuma wuyan ka bai Allah ai musulunci kenan musulmi wanda wuyansa ya bai Allah kenan bai da cewa shi bai da zabi sai na Allah babu al'adar garinku babu al'adar gidanku ba kar dabi'a me Allah ya gefe a yi kurun ka dage mai yace a bari to ka bari bas magana ya kare to wannan shi ake kira musulunci ya kunshi ne ya tattara a cikin alkurani wa'azi mai magana wa'azi mara magana ma aisha Allah ce mutuwa ka san ba magana take ba amma in aka yi kowa ya ji a jikinsa Allah zai sa malamai su ta wa'azi su ta wa'azi in ji Allah a yi kaza in ji Allah mubar kaza waɗansu su yadda wasu kuma dai ga sunan dai kwanan zai yi mutuwa eh don ka sani wato kazan ka sani wata ce kazan na bari ba a huta to ka ga hinan kullum da wannan ramadanin nan a kone ya wurare daban-daban tun lokacin da muke addu'a muna cewa Allah ka isar da mu ramadan muna ta roƙon Allah Allah ka isar mu ramadan saboda alkhairin da ke ciki ka ga wasu ba su yi ba wasu sun zo dab amma ba su yi ba wani mai wuce ta bi a kama azumi wani a yan wata ɗaya biyu wani yan kwanaki haka dai wani ma har ranar ramadanin ta zo kuma gashi ba yadda shi yanzu gashi na har waɗanda Allah ya zo da mu ramadanin ma muka fara da sun kula kullum ka ji wancan ya rasu wancan ya rasu to wannan fa ba ƙaramin wajibi ba ne ba ƙaramin wani wato kwanakin baya kaɗan da Allah ba mu ikon zuwa ziyara a maka da madina lalle za ka ji tsoro saboda mu tun da Allah ya kai mu har muka dawo babu sallah ko guda ɗaya wanda aka yi da ba ya sallar jana'iza ba safarin laka wallahi ko ɗaya da asuba an hanyar a ce ma akwai sallar jana'iza ko a ce mata wanda ya mutu ko a ce ta wadda ta mutu ko a ce waɗanda ya zama jami'i kenan suka mutu wani wata ce hada jariri ai da azhar ai da al'asar ai da magariba ai da isha duk sallar farla an sallame kafin ka idan da salata wa salatun an ce to akwai sallar gawa sai da da yake kiri ba za a ta ta da sallar ba dai kai dan gurguran da mutum zai salata wa salatun sai ka ji an taka an yi kabara eh kai ma sai ka tashi kowace sallah to a dan dai mutuwa sai ana yin da ba fata za a yi kai ka je ma an irga aka yi ma aka zo layi layi ma an kusa zo kanka Allah to ko da sallah da an sallah daya da ka an layi aka zo naka kai ka ga ba ya kenan to abin da mutuwa take nuna mana kenan kamar a ta haka ka faɗa ka a leƙa wancan a ɗauko a ta haka ta haka faɗa ka a leƙa wancan a ɗauko wata rai a ta haka ka faɗa wani a leƙa ka sai a ɗauko ka da ya kai ne ba labari kan ajin da wasu kana Allah sarki wani wani ya rasu mai kazan nan kai kike wani irin abin da yake yi to haka wata ran za a zo a bari naka sai ka tambayi kullun ka me kake so in baka nan a ce ka zama mai abun sai mu ci gaba da aikata wannan to Allah da mu ga mu dace ya Allah ganar da mu da wannan wa'azuka guda biyu wa'azi guda biyu shine wato wa'azi mai magana da waji mana magana da alkur'ani da mutuwa yau karatu a cikin wannan sura mai lakabi sura al-kabuti sura da muka magana surar sauto a halitta mai kafa shida ko ta gwanne da ido kudu shi da idon sa kudu ne Allah ya ce wa wasu na insana mun umarci mutum bi walidayhi husnan ya kyautata wa iyayen daga bakar hana da yanzu wannan sura makiyatun ce tana jan kunnenmu a kan maganar iyayenmu balle in ka shiga madaniyatun kam ai gidan wa'azin ke duk wani abu da aka haranta ba a waje aka haranta ba eh a duk yawancin galibin abin da aka haramta nan duk a madinan ana aka haramta kaga zakka irin wanda muke fitar wannan yanzu a amfanin gonanmu da dabbobinmu da kudadenmu na kasuwanci na nisabi ke da wanda za mu tono a ƙasa duka an same ta ne a madaniyatu labarin da yana cikin surti tauba a madaniyatu azumin ramadanu a cikin surul bakara kaga madaniyatu kaga a cikin aikata aikatan ma to aikin hajji ma surul hajji madaniyatu da surul bakara su suke magana aikin hajji to madanitu a ya gaji a gajen mato a ce Allah ɗaya ne a ne manzon da ne da sallah a maka amma haka ma wankan janaba ba a madina wankan haila a madina wankan biki a madina da duk yawancin manya-manya abu a yata aka zauka da Allah gabar da mala to an ta magana an ta magana kan mutum da iyayensa ma'aikin Allah tana da ce ba wani mutum a lahira wanda zan je gaban Allah in ci a da shi a wuta a samu tsaye ku sai mutum ɗaya duk musulmin duniya to wane ne wanda bai daidaita tsakanin da iyayen da ba jama'a a kiyaye fa wanda yake da uwa ko yake da uba ya bi a hankali ya bi a hankali karka da shi dan ya ziga ka yadda shi ne yake ziga mutane idan iyayenka suka maka laifi sai ka ga zo kana ta bayan abokai labari wai kamar shawara to dan Allah idan mutum ya zo da an yi sabani da shi in ya zo yana ga abokansa aminansa maboyansa galibi mai suke faɗa masa shi ne da gaskiya ko idan mutum biyu suke faɗa an ce ware ne da gaskiya tsayin mai sunansa maka da shi ko yanzu ka zo a dan makareci ake nan ko a dan makareci wanne gaza ba yi daɗi har gazo na abokin suke ba labari ai yi ayyana namu ai kufi nan na zamani ai wane ne ai ka so ka ɗauko na zamana ya zama ubankan za ka yi to kiran ka kai da a canza ma suna da uba ma ya kai ka wuta Allah saboda kare na ma ya kai ka yana nan a cikin tafsirin alkurani ne a cikin zuwa azabi ba da ba dole kana makarkani kai annabi ce a yi wanda ya shigo da wani gida ma kabila ko dangin da ba na zaba shi ma dan wutan wanda ya shigo da shi ma yace wanda ya fitar ma dan wutan shi ga ga wannan kenan yawanci mata sun fi jigarwa eh da auren wanda ya dauko dan wani a kwarar rosa duka sa ta aiki a wani gida ta ga ta ta shigo da shi inda ba dangin sa ba zai tashi a matsayin kuma dangin da kuma nasa bane to wannan kawai hukunci da mutum ba zai shiga aljanna ba ba zai shiga ba to zai kula ko mutum ya kula da maganar iyayen yawa mutum ya je lahira bai jita iyayen ba akwai matsala ai ga ga yau mutum da jani radiyallahu ta'ala anhu abul abbas kenan amr bin muhammad at-tijani a cikin manyan manyan sharuɗa na na tariƙar sa yace da biyayya iyaye ko to annabi ya ce wanda ya gaddame wa iyayensa ceton da ba zai samu a wurin annabi kai tsaye ba kuma sai wani zai ce zai je wuce don yana zai yiwu ai ba zai yiwu ba zamanin ma'aikin Allah ta zalama wani sahabi ya kokari yana da mahaifiyarsa mahaifiya ce da shi da mata ya buga ya buga abin da ya shi kuma ya samu matsala matarsa ne ba ta shirya da mahaifiyarta yayyayyar da yadda zai ya ce da bari ya raba zaman su daya wala Allah samu sauƙin wannan matsala ya je ya sai gida ya gida mai kyau wanda wane gidansu na da sai ya ce ka ga ba zan ɗau mata ta mu ba in sa a kyakkyawan gidan nan in bar mahaifiya na da shawo ya kai na a gida kai ɗan yake wani ne haka da Allah mutumin jirgi ne kuma mutumin jirgi ba ne sai dauki tsohuwa kai da sabon gida aji abincin da abin yana komai kyau da abu abin da ba a mata illa abin da bai mata daɗi ba a ce ita a zuciyarta wai saboda matar da ya fi da ta inda take ta ji wata muƙabala ashe ba a yi gwanin ta ta ce kaga yaron nan dai akan matar da bai fi da inda aka sani eh saboda matarsa ya fi da ni a inda aka sani iya abin da ta kulla a zuciyarta kenan sai ba ta zuwa gidan to gidan da haka kore ka a gidan haka kuka kai me zaka je kai a gidan in ka je ma ai wani abu za ce kai ka zo ka kawo abu gidan sai ta tsaya inda zan yi aje ka kawai sai Allah ya dan gajeren kwana zai riga ta mutuwa duk karfin imani irin nasu wanda kowa zai mutu sai ya kalmar shahada an ji don a ce da shi zai zo mutu bai kalmar shahada ba hankalin mutane ya tashi har abu ya yi tsanani har aka ya gaya ma akin Allah sallallahu alaihi wasallam manala ce makwata aiki an yi an yaka ce ai an yi an to sai ji ali ka je ka ka je ke kalmar shahada a wajen mutum sai na ali je ina da yi ba aka dawo aka ga al'adar shi kai mu je da ni aka je da manzan Allah manzan Allah ya ba shi kalmar shahada bai karba ba mai fasalla a bayan annabi fa ba kai tukuru ne da kai ba masu zalla a bayan limamin da kila bai tantance kabla ma da ba'da in aka yi tausayi Allah mala ba a yin muna sallah a bayan limamin wasu wallah ba tantance kabla da ba'da sai da ce kawai Allah ya kiyaye ko a nan duniya aka hau dukin wanda bai iya duki ba ga ai akwai matsala bale lahira za ta ka san idan an je za a haye da radi aka gurza wannan zuwa ayyukan ba su gyaru ba aka hawa sai wani mala'ika ya kawo sauki ya ce ku koya haka ana hayewa wajen tsaya kuna zaune a nan ta ce wallahi wuta muke zaune saboda sirari ga zama da ya bada wuta ya bada kuna zurfi ku a duniya ba ku da kogi ne muna da kogi mana to ba hayewa ne ana hayewa wanto ya ake yi ya ji kilo miki hazu ba za ka muku jirgi sai ja jawo masallaci kawai shirin ya zo ya zama kwale-kwale wannan wuta ta zama ruwa ce to kai liman in ka san kayar da kanta zo ka ja eh in kun san zuciya sunan limamin da bai san sallah ba wallahi Allah fara wuta sai ba mu sallah ba mu jai to Allah kawai to kaga wannan annabi ne limaminsa amma ya canza uwarsa gida a ce abu mai masa daɗi ba ya zo zai mutu kalmar shahada ta gagara a bakin ko ba ma wani wada wani ke nan ya zo ya kalmar shahada ba har manzo Allah ya zo ai an gama dungurungun annabi da ya zo gun yahudin da ya kuze musu ma yahudi ya kasa magana ma da annabi kalmar shahada yahudi ya rangwada kai ya haka a ne su da shiga aljanna eh hakan ne saboda kalmar shahada da annabi ya faɗa ya zo ya faɗa a gaban nasara ya kusa mutu a gane magana a nasara ya gulga ido annabi ya kalli idon ya ce kun gane idon ya faɗa ba ai annabi ya wulmuki kuma ya rasulullah kafin na muka kana da jaha ai ni ina yawa Allah kuciya wanda ya tserar da halittarsa da shiga wata dalili na ya idon da ya walka sannan idon ya ce abin da na faɗan ya yarda balle dai ga musulmi annabi na gabansa annabi ya aiko a zo a yi kalmar shahada ya ji ya kasa kama har annabi ya zo da kansa bai kama ba saboda laifinsa daya uwar canza mata gidan da aka yi bai mata daɗi ba to idan kana da iyaye lallabawa ake a yi sannu ba wacce ake wai kai kai ne da gaskiya ba ya zama abin da ke damun mutane to ko da wani kada kuke fada an maka hakuri wani da gaskiya ba zai hana idan ba ko ba zai hana ya fitar da fasa maka baki ba ko ba haka a ce wani kar a yi kaki wuf a doke mutum ana yi ga ya da ba da ba yi ba to saboda haka a kula da haƙƙin iyaye sai da annabi sallallahu alaihi tambaya makwata me halin mutumin aka ce mutumin kirki ne ya rasulullahi sai ya gido yana da iyaye aka ce ubansa ya mutu amma da uwarsa da ake ya mutu ta ina take uwar mana aka zai mutu gawar ɗan sandanta eh tana ɗan abu annabi ta ce ya aka aka haka wallahi ya rasulullahi wannan karka shiga daga ya ce kai ya zo ya ji aji ku je ku yi dace ku zo ku tashi a wuta kawai ku nemo ya dace a zo a tashi a wuta ko ne wuce yanzu yanzu na annabi tashi na annabi tashi ya za a yara zuwa lafiyar da ka zo gari ake murna ake jin daɗi rahama ta zo ba taɓa zage ɗan kuwa ba ni ba ka kona nawa ka ji zuwa kuma ka ji cikin wa'ayin kamar na Allah annabi da haka ai kina son Allah kona shi da wata lahira shi zan fara nuna miki ya taɓa daga duniya don ke kalla sai da yara zuwa haka ina ya fi mata eh kalmar shara ya mutu da annabi zo ya fi sun layi da Allah ba za a matsala ba mu yanzu aika a liman ma laka ba lalle yanzu ba Allah zai jina da uzuri ba lalle yanzu ba wani limamin da kaje mana abuja ba gana ce masa ana suna ba Allah ba to ai wajen karuwa ne ai wajen murna ka aika ga zai samu na wajen wajen mutuwa ba jama'a da Allah kula wani mutum ya taba yin magana da shi da uwarsa yake zai tafi maka uwar da ta masa abu ne da ba ban izini ba ta ga ba ni da a duniya sai kai ka tafi a ce gari ni ba na ɗa ba zai yi ba ya ce wance aikin hajji farillan Allah ne fa Allah ne ya faranta a bayi zan je sauke wani wata ce a'a Allah da ya faranta a bayi iya da bayi da yawa masu aikin hajji ni kuma kai ɗaya ne ɗana yawa Allah ne ya faranta wa bayi aikin hajji amma yana da bayi da yawa suna ta hajjin ba haka ni kuma kai ɗaya ne ɗana ka baro Allah bayan da su ta mana aikin hajji ni kuma ka za ka yi kenan idan na mutu ka je ka idan na mutu ka je ka yi aikin haji idan kuma ban mutu ba ka gaya Allah kai ka tsaya rike uwarka Allah ne suka rike uwarka sai sai kai sai haƙuri da Allah zai dawo zai bar abokansa ana kula da ita zai bar mata abinci da sha har ya zai dawo to Allah ya yi amma zuciya ta ciki ciki wata gobe ai da ba da bi a lokacin da kafa ne yayi nisa sosai ya shiga kasashe ya yi nisa tafiya yake ba sa sauta a kan ya samu ya je ya sauke wannan farali ya dawo ya kula da uwarsa yana zuwa wani gari ya ta garin da daddare ya rasa masauki dare ya yi kowa a shiga bacci ya ta garin to wajen ma zai sauka ba ko zai bari shiga masallaci kwanta eh tunda shi ba ko ne ya shiga masallaci ya dan marufin masallaci ka san marufin masallaci na da da yawanci kara ne ma ya dan ja ya dan rufe to wanda ya gaji an ta tafiya bacci ebe shi kenan sai yana tabbatar da aka ce a tara farawo farawo ya sata aka tara a tara farawo a tara farawo aka kama a figanan a figanan ana jin farawo da gudu farawo dan gari ne farawo ya san kwaroko irin lunguna masu dan dugudu masu kwana kwana kan farawo ya kwana a guje ya tsere abunsa kyau aka da yi farawa nan sama da ƙasa ba farawo ba dalilin to shi kenan tunda ya tsira shi kenan da koma ko ya koma gida a gunda sai wani in barawo shege ne wallahi a duba masallaci barawo shege ne zai iya shiga masallaci ga ya haba haba wani kai ma ka san barawo ya zai shiga masallaci yake barawo a ce ba ku san halin barawo ba alai ga masallaci ana bude ka gan shi na hada kayansa ka gan shi nan hada kayansa wurin da ya yi ba za a yi da bacci ne ba ko ya je ligimoyin da ba da farayi aka da ya yi iya sa sanda zai mutu kawai da aka biyu da sanduna kawai eh sanduna suka da shi aka masa lilis aka shi gaban sarki sarki ya ce kai kun ga barawan nan a nan akwai wanda ya san kan gare mu san shi ba to baraye suna so su rena masa kasarsa har daga wani kasa ba baraye za su ha nan kasarsa su zata yake a jihar yanka ya karfi da shi ya ce kai a mai da wajen sarki ba akwai bayani eh akwai bayani eh Allah sa ne aka yadda aka je wajen sarki wa sarki bayani shi gaskiya ran ga je gaji gaji ni ya bude da min kawai na to ba ilimi da kuma da nan wani ba farawa ba sarki yake da shi kenan sai mun tabbata ina ne kasar ku kaza ne ina ne garin ku kaza ne sarki ba da doki gaji a tawo a ji a zo masa da masa aka je har garin aka gano garin to wannan ne gari kaza aka nemi gida aka gano aka da mutuwa to dan kiwa ne kaza eh ke ne mai dawa ne kaza mai kaza ya tace ni to ga halin da yake duba sarki ya ce imamu je da ke ima a yanka shi abun ka da wani je mudabi ya ka ɗoro ta kan doki ba za ta yi tafiya ba aka je har garin kamar da jawabi a gaban sarki sarki da yanzu mai tsakanin ku da na aje mata sarki da yanzu ma na aje mata ka bi wani hukuma ki hajin ka bero ba sai ko daga ta mutu to kowa yaki za a je tun annabi na sai mutu ya tambayi uwarsa ya tambayi uwarsa ya tambayi ubansa in kun ji do dana ka je sai ka tafi ai kaga jabir ibn abdullahi al-ansari ko ba haka suka da babansa ba jabir yayi wanka ya dan ma ya dago ta gobin sa ya bi dole cikin da babana baban zika ila za ka je yace za mu tafi yaki wannan a yakin uhud sai ubangiji ta lafin kaga ana ji labari kuma ina da ƴaƴan mata sannan ka guda biyu idan muka je ni daga a kashe mu wa zai biya bashin da ake bina ka ji da hiri ma malam ba kale masa bashi ba ba jama'a da Allah rinka kula fa Allah ma kai ku rinka cin kaji kuna rufe bakin wannan kuke min masu haƙi karo bakin sa a duniya an je lahira baki ya bude kaga an samu matsala yawa a dai zai mutum a don Allah ya bashi abun da ya biya ya fi daɗi ba eh a haɗu a yi addu'a Allah ya bashi abun biya ya biya amma sai a kibiya a cinye kayan mai arziki kuma a toje bakin sa a bai zai magana ba eh a sa abun a cikin kaho Allah rama a yi dabaru dai kai ba zan faɗa ba kar wani ya dabara to kar mu yi haka yawa kar a yi haka to shi kenan sai ya ce yana tsoron kar a kashe su da ɗansa batin nan a lahira sannan 'ya'yan nan nasa kuma tozarta jama'a masu 'ya'ya ku lalatar da 'ya'yanku mata ku aurar da su sai a zauna lafiya da Allah in aka ki an yi wa Allah laifi babban laifi to shi kenan dan yace baba ni sarwayi baba ni ba sarwayi ne baba ina cikin ƙarfi na ina lokaci na ka banni in je a yaƙin nan da kila ko kashe ni za a yi ka ba kan ni ina kakkace ni ma ka bari in je mana baba kai ka zauna a gida ya ji haɓa ɗana ni din ne zan yi zama na zauna ma a cikin mata annabi na cikin naka ka san annabi zai fita ba ni kuma ina cikin gida ya ce ina zan yi zama annabi na daga ina cikin gida ai ba zan yi ba ko kuma gida ka je ku kula da gida kuma ya filin zaka billa eh dan ya koma aka ji aka yi daɗi ko a kashe shi ba eh kashe shi aka yi shi ba zai ji mala'ahira Allah ya magana da shi saboda in ka hara da ita daban sai da Allah ya magana da shi manzo Allah ya faɗi bayanin a cikin tafsir Lutul Ali Imran sai da Allah ya magana Abdullahi to shikenan aka gama yakin Uhud masu jihara suka yi tara masu rauni suka yi rauni gari na wayewa sai ya lati a nan wala da nufi ke ga alƙawmi kar a yi rauni a je a nemo kafuran da suka zo suka yi wannan barna a bi kawunsu kar ma su koma gida a biyu inda aka ido a jadaga yi kenan annabi za aka yi kiran sallah hayya ala jihad maza suka fito da makaman ya ce bilal ka kira sallah ka ce duk wanda jiya muka fita ya gudu da wanda ya dabara ya ki fita ya bar mu to ya ba mu gaishe shi ba ba za mu tafi da shi ba mu da muka saura jiya an kai sauran mu sauran muna nan mu ne za mu je kowa ya fito aka ce koma kawai ba da bukatan ba da bukatan taimakon sa kawai sai ga jaru ya zo tuka bin sa ya shiga cikin sojoji a nan kai da yamma kai ka je jiya ne ya ban je ba kai ba gari abin da nake laran ya faɗa bai ce na ji rasulullahi amma ni za ni to bai sa haka na hana yace za ni ya rasulullahi to bai dalilin ke ga jiya na fito amma mahaifina ne ya ce in koma gida saboda kar a kashe shi a kashe ni ana bin sa bashi kuma akwai ƙannina mata biyu in kula da su to kan na yawa mahaifina mutu shi yasa na zauna a gida zuciya ta na filin daga ya rasu lallai to yanzu tunda babana ya mutu an kashe shi to zan je wannan yakin yau annabi shi to jiya an kashe ubanka ya zaune da kai a gida saboda babi da kannanka in ka je yau kai kuma a kashe ka tunda jiya an kar ubanka in kai ka je yau an kashe ka to da yan uwanka mata guda biyu da ubari ka ya bari a hannunka da bashin da ake bin ka kabar wawa yake na baro Allah da manzonsa ido aje da shi shi kadai ne aka je sai aka ji aka dawo da shi da aka dawo da shi aka zo aka roƙi da yake bashin da yake bin ubanta bashi ne na kasuwa ka san bashin kasuwanci in ka tsora mutum wani bayan da ka ce mawaya aka yi maci wannan bashi zai iya tsora mutum bashi mai yawa shi kasuwa idan ta kare to bashin mai yawa ne aka roƙi yan kasuwa su yi haƙuri mana a biya wasu baƙi a biya wasu wata baƙi a biya wasu a rika biya da hankali hankali don bai da komai sai gonar da biyu in an sai da gonar da ƙasar ba za ta biya kuɗin ba da gonar da tushen bishiyar da ƙasar ba za su biya bashin ba amma masu bashin su yi haƙuri mana dan ya dinga noma gona ya gyara da duk kaka a sai da abin da aka samu kaf a miƙa masu bashi ba da noma ba da noma da aka raka a warware suka kowa ke da kowa yana son kayansa ka san zuciya da mai zama an ce gashin an ci ko nan dan jawo ɗaya sai ka jawo bai daɗi ba kai shi kenan annabi ce maza kale suka kwanta da hankalin in da biyun ya nuna ka gaya mu sai to shi kenan da biyun ya nuna ya zo ya gaya manzon Allah manzon Allah ya ce to in ka je ka tsara da biyun ka yanke shi ka raba shi wanda ya fi kyau a ciki jirgin ka tara shi daban matsakaicin wanda ba ya ba fallasa da ya kai wancan ba ya fi sauran kyau ka tara shi daban ɗayan kuma mai ɗan motsewa motsewa na mara daraja sosai shi kuma ka tara shi daban ka kira ni ya doki ke ya da ya yanke da bino ya irin taron da annabi shi a yi ya zo kira annabi har ma ce da nufin na umar ya jawo shi ya zo fara ya gana da a wai da ya kira da ruwa bai ji daɗi ba yara wai yara samari su kira annabi su kai annabi hada yara yan samari ne gabe annabi da yara annabi ba bai duba yaron duka yaron har gona sarwai hobi auren fari ba eh sarwai ne bai auren fari ba suka tafi da annabi har gona annabi na zuwa sai dafa da juna haka na ɗage ji to a je kasuwa kasuwar madina a ci to duk masu jin jabiru ai abdullahi al'ansari ba su su zo gona su karbi ba su muna nan muna jira aka domin na ala na gona ya ce kowa zo ta gaji kowa ya zaune ke kar a rabar ta abin shi bai samu nasa aka ta zuwa ce kowa a neman buhuna kowa ya faɗi yawan kuɗin da aka yi ta auna ta biyu a wannan na tsakiyar nan da na bai dafa aka yi ta aunawa kowa aka dama ba a biyu ko kobo da biyu yadda yake aka yi an biya ku ya an biya shi da jami'ar ka yi da biyu ka tafi gida ya yi bere mini sai tafi abinsa ya yi tafi abinsa ya ɗiba ya tayar ya aure abinsa ko ya zai jara suna na ya aure ka ya aure na yi ke budurwa ko ba zaura a ba zaura wajen ka aure ba zaura kuma ni hana ka aure budurwa ita yana suna layi saboda kanina ina aure budurwa sa'anninta ba za ta iya ƙara muku wani abu ba amma babba za ta ƙare ku za ta gaya muku yadda ta kare ya ci kayi da ba ya ci kayi da ba sai kuma haƙin da tafiya kuma wani yaƙi kuma aka kuma ya bar amurin a gida kuma aka tafi da raƙumin sai masa gaddama a daji ya ƙi hannu ya ƙi a nan ka jabi raƙumin ka yaƙi ka tsira mu raƙumin to ka sai jihar rasulun lai annabi ya faɗi kuɗi mai yawa wanda raƙumin ma ba da haka da ka zirmin ka daji na zirma ya rasulun lai ido jaradi zan ba ka aro na laƙumin nawa tun da gadar mu sai ka hau mu je da biyan nan mu dawo mun dawo kamar mu ni kuma ni ma da mun je gida in ba ka kudin laƙumin yake doya yi ai annabi da tsaye da laƙumi da ya shi yanzu laƙumi ne na annabi a jori laƙumi annabi ne zai gaddama ta ba laƙumi sai fi kowane laƙumi sauri da tafiya yadda ya kamata sai ka wanda ya ji hausu kai ma ban da kai ka sai da laƙumi ba ka shawara da mu ba ka sai da laƙumi ba ka shawara da mu ba ai wannan jirgin za a iya warware shi ma ai kai yaro da shahada ai na riga na sirwa annabi ne ni ga na riga na sirwa annabi ba da buƙatar warware shi ya ƙi da shawara da kawon zai ba shi ana dawowa gida daga dawowa sai ya zarce ya kama kwaron kuma da rayu ce masa a'a jabir ina za ka yi a zan mai da ita a kai da kake da amarya ka bi ta gida ka ga amarya ka tukunan muna ta san ka dawo sannan ka kawo mura kullun nawa ya annabi ya masa uzuri ya bi ya kwana bi anguwar sai je ga amarya ta amarya ta kalle shi ya dauko rabun ya kawo annabi annabi ya jabiru ka zauna tsakaninka da Allah ban sai rakumin ka arhaba ba idan a tilki ya yi ya rasulai jabiru ka tambayi zuciya ya yi yace ya yi tilki ya yi yace ya yi irga kudin ga kudi ya irga kudinka aka irga kudi kyau sun ci kaya sun cike gido da kudin da kudin na baka ɗauki gada zai da yawon to iyaye sun kai matsayin a yaƙi ma su dakatar da mutum ba zai je ba ko da alabi zai sai an tafi ba bi walidai ne ga wata ne zane bi walidai hudunan haka Allah ya ce wani ja haɗaka idan iyayen nan uwa ko uwa suka ja mutum kuma suka yi ta iya jayayya da ƙoƙarin su ya ji suka bi ma laisa laka bihi ilmun kai mun tarayya da abin da ba ka sani ba shi maka kumi ko ababe da mafhumi ai dama Allah kan ba a san shi da abokin tarayya kun gaskiya magana ke in dai uwa uba suka kira mutum ga zuwa ga kafir cewa Allah wala tudihu ma karka yi mutu biyayya fil ikraki wajen yi wa Allah tarayya wannan kan ba a yin haka ya ba a yin haka kuwa wannan biyayyar kan Allah bai taba izini ba a duk wani a saba Allah wannan ba a yin haka yi da ake iyaye na kyautatawa hali a cikin mu'amala a ciyar da su a shayar da su a tufatar da su a rinka zuwa a gansu su ma su ganka domin su ji daɗi kallon su ma ibada ne a biya bukatunsu a kyautatawa aminansu da wanda suke soyayya da su duk wanda ka san da soyayya da uwarka ko da soyayya da ubanka ko suna raye ko ba sa raye suna da wani matsayi a wurinka wanda yanka ya mutu iya daga cikin sauran haƙƙin mahaifinka da yake kanka ka ga ba za ka yi masa tuba ba za ka yi masa abin sha ba ba za ka yi masa sutura ba to ba za ka je ka tsuguna ka gaishe shi ba illa dai ka masa addu'a to haƙƙinsa yana kan mazoyansa da yan uwansa kowa gwargwadon abin da Allah ya sa zai samu a wurinka wani kyakkyawar magana zai samu a wurinka wani kyakkyawar gaisuwa zai samu a hannunka wani wani abinci ko wani abu za ka ja wanda zai dara da rai ka bashi Allah ya rinka sanar da babanka ga abin da ɗanka ya yi wa abokinka ko ga abin da ɗanki ya yi wa ƙawarki ko ɗan uwanku to haka ake har zuwa dai gwargwadon abin da dai ya sawwaka to wannan haka ake amma dai a duk wani a saba wa Allah kuma ba a yi mun karanta kisar hadisi mun tafi tafiyar kwanakin baya ta yi ta yi ta ɗanta da annabi ɗan yaƙi ta ce to in dai haka ne ba za ta sake ci ba ba za ta zaki ja ba haka za ta mutu haka za ta mutu da bakin ciki a ce ɗanta ya kace ta da bakin ciki ya ya roƙe ta kar ta aikata ta ce sai ta aikata ta yi kwana uku ta kwana uku ta a tsaye a rana eh wai zama ba ba za ta zauna ba shi kuma ba za ta sha kuma ba za ta ba da uwanta kuma suna sa ta kwami su barkale bakin da su tura mata wani abu don kar ta mutu ha ta galabai dan yace wallahi in tana da rai dari ma in dai sai ya bar manzon Allah ta nutsu yace dukkan za su kare yace wallahi ba zai bar manzon Allah to idan ma sai da musulunta kuma sai da musulunta ilay marjukum Allah ce makomar ku guri na fa unabbiukum na ba ku labari wato na saka muku bima kun da amma da abin da ku zama kuna aikata akwai jaji ku bi muku da kai ya dace والذين آمنوا وعملوا الصالحات وانا suka yi imani suka ayyukan nagarta lanilkilan su salihin za mu sa zo a cikin salihai ba wasu ne salihai ba fa annabawa da waliyai su ne salihai su ne salihai duk mutumin da ya yi imani aiki mai kyau za a haɗa shi da annabawa da waliyai bayan na tashin kyamu bayan na ashirahun ma zai mutu da su tare da su haka za mu yi da Allah wani na ta daga mutane mana kullum mai cewa amana bila mun ba da gaskiyar Allah bai za wuce billahi za ka cuta masa a cikin sha'anin Allah ja'ala fitnata na zai sanya azabar mutane ko cutawar mutanen da suka yi masa ka azabin layi kamar azabar Allah bil kawfi wajen tsoro in ya ga haka haka ya ɗiwo mutum mutane biyayya fa yana fi ko zai zama munafiki kuma to Allah ya kiyaye mu walan ja nasrun in nasara ta zo wa muminai ne rabika daga ubangijinka ba gani mu suka ebo ganima la yaquluna sai su dinga cewa inna kunna ma'akum mu muna tare da ku imani cikin imani fa ayru kuna zil ganima da ku da arya da mu cikin ganima ala da ala da ba haka bane ai ba haka bane Allah ya ce awalaita la bi alama bi ma fi sudur alamina shin Allah bai san abin da ke cikin zukatan talibai bane gaba daya yawa bai bala Allah ya sani wala alaman Allah alladina amanu lalle Allah ya san masu imani imanin gaskiya shi ne imanin zuci wala alaman almunafiqi da kuma Allah ya san masu imanin baka sune munafiqai kullun dama idan baki da zuciya suka saba ko aiki da zuciya suka saba shine munafurci abin da kake faɗa Allah abin da ke aiki ba Allah ba abin da kake faɗa Allah abin da ke zuciyarka ba Allah ba to shi ake kira munafurci shi munafiki ba a mana shari'a a duniya laifin da fi karfin nan sai an je gaban Allah da sai an je gaban Allah shi da ta bi ɗaya ne annabi sanar da shi munafikan Madina sun zo mutu ba a salladan Umar ya zo a sanar da shi shi ma yace wane annabi ya sanar da kai munafikan garin nan nan Madina amma ka ƙi ka sanar da mu sai dai mu gane duk wanda ka ƙi zuwa sallatar sa ba uzuri mun san munafiki sai abu ya faru mu sani amma ka ƙi ka sanar da mu ma mu sani ta san da annabi ya gaya musu kana nan bai gaya ma ba tun da bai gaya ma ba kana nan ina nan ni ko ya gaya mu ya zama suru ne manzo Allah yake fere da shi ba zan gaya ma ba ki gaya sai duma kuma har ya mutu bai sani ba ki gaya mata yawa ba za a hukunta mutum ba shi ma annabin baya hukunta munafiki a baro Allah lamarin sai dai a masa wa'azi in yana da rabo sai gyara halinsa kar mutum ya da wato cikinsa da wajensa su saba Allah zai saka dukan bangare biyun nan kowa da aikinsa masu imani a saka musu da imanin imanin gaskiya masu imani na nifaki na munafurci su kuma a saka musu ma da kowa da abin da ya dace وقال الذين كفروا كافرين كتي للذين امنوا تبعوا سبيلنا kike ga mu'minai ku bi addinin mu wallahi me kala ya ku in kuna ganin addinin namu kuskure ne laifi ne ma to mun yadda ku yi addinin namu an je lahira laifin ya dawo kanmu za mu ɗau laifin gaba da shine wata wani mutum ya ga wani malami a masa irin roƙo Allah na za a kashe wani malami yi kiran bukatar an bai malam kudi mai yawa iya bukatan kenan ko da wata a shi kenan ba wani ba bai da wannan an gama ne a ɗan saurari ne kan aka ɗan saurari malam wannan na shi malam ya kyato wane zo aikin nan namu za a yi ina ka gama shawara a yi aiki ce a yi ba matsala ce ba matsala ba matsala ce ba matsala ce a rajin ka ɗauko mana gaushin mutane ba zai amma alhaji na tsoron zunubi ba lahira ta a ni na da laifin a kai tun da ni na ce ai ka yadda na yadda malam laifi ne a lahira ka yadda ki na yadda alhaji ka yadda na yadda ta magana kari aka zo za a yi aiki shi malamin shi ke jamu baki da bakin sa idan alhaji ka samu mana gaushin wuta daya aka samu gaushin wuta daya malam ya zauna zai fara aiki alhaji ya zauna na alhaji alhaji in ne aiki na yau zai mutu yau yau ba zai kwana ba Allah ya ji daɗi kuɗi suna ban kaɗan buzun malam nan ba ya kai kuro to alhaji ga ta abu namu yadda bara da bara shi ga wani sakan dami nan zan jawo shi da biro nan na inda za a rusa haka eh kaɗan ɗau wutan nan kaɗan sai a tafi malin kaɗan tallafe mana ita in na jawo sakan dami nan ina haɗawa shi ga aji ta sai mu ɗau sakan dami mu sa su mu ɗora wuta tana ƙonewa ya musu a yan gama aka dora alhaji guda a hannunka aka ɗauka za a ja sakandami da aka yi jaɗe ma alhaji alhaji da wuri fa alhaji haɓɓa ya burgar da ita kai da kaji za ka ɗauki wutar lahira a kanka ɗan gauji ga gari alhaji in mun ji lahira haka za ka yake muna ganin da tasu alhaji ba za ka faɗi magana ba ko ta ba gaskiya ba ba alhaji da faɗa ka ɓata mun aiki kai sai da alaji karga abin da Allah baka na duniya a gidajen sama kai ne kudade kai ne kantuna kai ne duk Allah bi magun da mace ya kashe wani ka zauna a duniya sai da wannan wa'azi na magafa eh ga kudin ga ida da kudin malam ya ji kuma Allah da bai kara kaje cewa da bakin da aka ce wanda a da ya sai da hada wala bai kara eh yayi wa'azi ko to gafarai suka ce wa mummune ku bi addininmu in muka je lahira mu ne za mu ɗau nauyinku a lahira e za mu ɗauke ku mu ɗau wani nauyin a lahira ya zama ku ba kai Allah ci fa ƙarya ne ba wa ma hum bi hamil min kadaya hum min shay'in ba za su ɗau komi ba a cikin zunubansu ƙarya suke inna wala kaji ba ƙarya suke idan a cikin wannan magana wala yamilun na kalan kure za su ɗauki nauyin zunubansu a zarahun nauyin kayan zunubi wa alƙalin da wani nauyin zunubi kuma ma alƙalin ta da nauyin zunubi yi ƙauli saboda magana da suke faɗi lillazi na amon tabi'u tabilana suna gaya mu ne ku bi hanyar mu wai lalihim da fadda su da suka yi muƙallibi ga wanda suka yi rata da shi ne zai a zunubin yaninku amma ba wanda zai ɗauke maka laifi a ce kai baka laifi sai da abin da aka za ka kai dole don kare ranka wannan kan baka laifi wala yas'aluna za a tambaye su yawmal qiyamah da alqiyama ma kanu yaftaruna kar yadda suke yin nan su dangana wa Allah za a mu tambaya kai su'ala tawbikin tambaya na zargi za a yi musu su tambaye su sai su ba da amsa ya Allah ya ce wa kadarsa na nuhan haƙiƙa mun aiko annabi nuhu ila qaumi zuwa ga mutanansa wa umruhu arba'una zanatan aw aksara an ce yana dan shekara 40 kofi wasu ce yana dan shekara 50 wasu ce yana dan shekara 60 da aihuwa annabi no aka aiko shi fala bi zabihi ya zauna a cikin mutanen yana kiran alfa sanatu illa kamsina ama shekara dubu ɗaya ba hamsin to kaga inda ana da arba'in yanzu kwano goma ne hana shi in kuma na da hamsin to da cika su ya da umu ila kiran su ila tauhidin la za ka tauhidin Allah fa kaddabu su kai su fa ka zama mu tufanu sai ruwan tufa ne ya kama su almal kasir ruwa mai yawa dafa biyun wanda yake yawaye mutane wa alahum ya haye su kuma fa gari ku suka lume ake ce masa tufana wa hum zalimun an yi haka ne zuwa zalimai wato arna fa an jera wani muka tsayar da shi wa saba tafiya da wanda ke cikin jirgi mominan da suke nan tare da nuhu muka tsayar da su mutum tamanin ne aka ce mutum tamanin su ne suka saura a su ne suka tsira a ruwan dufana arba'in maza arba'in mata sai nuhu kuma da matarsa kaga wannan ke ne ya zama tamanin da biyu sai yayansa da samu da hamu da yabidu kuma kowa da matasa ya zama mutum tamanin da takwas su ne a cikin jirgin annabi nu da ruwa ya kasa wa jirgin wasawar alal judi sai wannan mutane tamanin suka rasu sai aka rage takwas da nuhu da matarsa ‘ya'yansa uku su ma da matansu su kare su kare har ma annabi nuhu ya aiki hankaka ya je dubo masa duniya ta kace ne tudun kasa ya kabe don akan dubi yake ya je ka amma ya dan shagala da wani abu yadda ake so ba aka aika fuska mai dan jan wuyan nan mai dan zane a nan ta je ta ta kalli duniya ruwa ya kace ta dauko masa taho daya busasshe da tsinke ɗaya busasshe ta kawo annabi nuhu shaida ya mata addu'an albarka ya taɓa nan dinta shi ne to don hannu ya tsinka guda biyu a nan dinta ai kuna ganin dayan to ita ya hayo wannan da nan bai mata shi kuma an kaga zai ya ɗan shagala sai ya samu matsaloli eh wannan shi za ya samu matsaloli ga hina ne ka gaba wata daraja ce da shi ba ko a harabi ma kashe shi ake to sai aka yi ruwan tufana da aka yi tufana sai Allah ya tsirar da annabi nuhu sai annabi nuhu da ya ji labarin duniya ta ta zama tudu sai ya sauka da kan jirgi bayan Allah ba shi addu'a da zai fada sai ya karanta sai ya sauka da yan sannan guda uku su suka yada duniya guda biyun suka yada mutane ɗaya ya haifi mutanen kirki saboda biyayya da yake ubansa ɗaya ya haifi in ba ya bo ba falasa saboda shi ba hakan yake ta ƙadarin kuma shi ya fi ya juju kuwa ma'aju ɗaya sai ya haifi dubu kafin ya mutu ɗaya a cikin duk mutane ɗaya sai ya haifi dubu kuma zai iya haifar dubu kafin su arka mutu ko ɓada saboda karkacewa da yau iyayensa ai yana daga cikin salsalar samun duda mai kyau ka zama mai kyau a wurin iyayenka sannan ka auro wanda kuma ita ma tana biyayya wa iyayenka ka je ka auro yarinya tun ba ta zo gidan kuma tana cewa uwarta ba ta isa ba ubanta ba ba su isa ba yanzu ba a auren dole wato ita za ta auren maka da kanta kana jin daɗi ko to yanzu kai gaba a yan da za ku haifa ba da ka iko kaga tun daga nan ka dora ba akan kuskure sai a ringa gyaggyarawa Mm, da za ce yau ita dai abin da baban ta ya faɗa ko to da an dace kenan an dace kenan wajen na ayata wannan abu da ya faru a duniya na ruwan tufana alaƙa mun sake zama aya ibratan abin lura lil alamin daga talikai liman ba da muka duk wanda zai zo a bayan wasu annabi nuhu da mutanensa minan nasu daga mutane dole ne ya zama musu aya in atau rusulahu ita ba in sun saba manzannin su akwai matsala ai an saba wa nuhu an gabu da matsala ruwa ce duna sai a ji tsoro washe nuhu annabi nuhu ya rayu ba da tufana ba non tufana sittin da sanatan shekara sittin akwakar abin ƙaunar ya fi sittin don wasu malamai ibn kabila ce shekara ɗari uku da sittin hatta kafuran nasu har mutane suka yawa wannan nuhu kenan wani kun ibrahima da ambaci ibrahima kuma idan ƙara da ƙaumi yi gudunla da yake cewa mutanensa ku kare da allah wurin bauta wata uku tsoron sai kaba wa kubata zalikum khairul lakum wannan shi muku bima antum alai daga abin da kuke kai ni ibadatu asnami na bautan gumunka in kun ta alamu in kun zama sana an je garin rubunki 72 ne ya ta wa'ad amma kaman azar na da kwani ga magana Ibrahim na magana da babansa azara kusan babba ma baba ne baban ma baba ne azara babbansa ne ba a fiya ne taraku fiya ta annabi ibrahim taraku dan na shi ne ma ga annabi ibrahim mm ai annabi ibrahim kakan manzo Allah ne manzo Allah bai tawalla ma a cikin annabi ba ko bada eh da manzo ai lokacin da ibrahim yake yaro annabi na cikin sa ko annabi ya bija isa ma amma haka bane azara babbansa ne Allah ma karanta mu a lokacin da to ka san ne bin daɗi fa kare ai muna jin za ka fara jika ma to jama'a sai a hakura nan ka ji annabi Ibrahim shi ma alayhi salamu yayi wa'azi wa mutanen garin daga cikin da babbansa ya hana su bautan dodo ya ta wa'azi ya ta wa'azi ba su yadda ba har ma annabi Ibrahim yayi wata dabara ya kasara dodonin ya zubar da su amma maimakon a wa'azantu yake yanzu abin da baya magana baya iya ci ya za a yi abu da ta masa suka je haka iyayen suke yi wai a kan fansar gumakan ne aka haɗa wuta aka ɗaura na ibrahimu aka tatsa majawajawa aka sa a cikin manjanik majawajawa aka kurga shi a wuta allah ya tsere da shi daga baya kuma mutanen ƙasar allah sai halaka da su shi kuma ya ƙaura ya koma yadda ya zo ya zauna a ƙasar falastino ya zamani a nan ya zuriya fatiha salatul fatiha allah ya mana gafara allah ya mana gafara allah ya mana albarka Allah ya zurmi albarka Allah ya shige mu Allah ya shige mu Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya ta saboda rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim